الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 16 ga watan juma'a al'akira shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am misali wai kana sallah inda ya dace a bayyanar da karatu sai ka manta ka ɓoye ko kuma ka fara ɓoyewa sannan daga baya ka tuna a ƙa'ida a nan inda ake bayyanar da karatu idan ka yi shi a ɓoye kafin ka yi ruku'u idan ka tuna sai ka dawo ka sake yin shi a bayyane kuma ba komai a kanka idan ku ka riga kayan ruku'u to abin da ya dace a ƙarshe in inda ake bayyanawa ne ka ɓoye iya abin da za ka yi sujada kabli in ku inda ake ɓoyewa ne ka bayyana mahallin cin masa ya koce maka ma'ana kayan ruku'u kenan a ƙarshe za ka yi sujada ita ce ba'adi domin kasancewar bayyanawa a inda ba a bayyanawa wannan ƙari ne rashin bayyanawa a inda ake buƙatar bayyanawa wannan rage ne kamar yadda malamai suka kirga bayyana karatu da ɓoye shi sunnoni ne masu ƙarfi wanda a sanadiyar barinsu akan iya yin kabli ko ba'adi na'am ladabi na addu'a to ladubban addu'a suna da dama akalla ladubban da malamai suka fitar da su a ƙarƙashin hadisai ingantattu ladubban sun kai goma sha wani abu domin ita addu'a akwai ladubbanta akwai sharɗanta sannan akwai kuma abubuwan da suke hana karɓuwarta ƙwarai illa kasancewar ba laifi zuwa wani lokaci akan iya ambata su kwarai da gaske ana iya mishi domin babu dalilin da ya hana cewa ba za a fi shi ba misali ya tashi yana ciko abin da ya rage ka zo ka kabbara ka bi shi babu dalilin da ya hana in ko ka ce ba a abu kaza sai ka kawo dalilin da ya hana wanda asali gamar da komai shine halarci kuma tare da cewa dalilai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa akan haka na'am
ana cewa ana so a jima a sai kamar mutum ya ɗauki dogon sura to an kuma iya karanta surori ne ma haka wanda ba su da sai aya da adadi kamar a ce ke karanta surori da dama
to ita game da kiyamulai wasu malamai suna ganin yawaita ruku'u da sujada shi wasu suna ganin cewa tsawon tsayuwa shi ya fi tare da cewa kowa ya kafa hujja da dalilai amma tare da cewa abin da ya fi mutum ya yi tsayuwa mai tsawo sannan kuma ruku'u da sujada su ma mutum ya da tsawaita su game da yawaita tasbihi da addu'a domin waɗanda suka ce yawaita sujada shi aka fi so shi ne hadisin da yake cewa alaika bi kasratu sujud Allah yake cewa ka lazanci yawaita sujada domin ba za ka yi sujada sujada face sai Allah ya ɗaukaka darajarka da wannan sujada da ka yi sannan kuma Allah ya sarayin maka da zunubi tare da cewa dalilai abinda suka tabbatar sallah ta dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na tsawaita tsayuwa a cikin ta in baka iya ba wani ta doguwar sura wadda za ka iya wannan iya wadda ka iya ba laifi kakan iya maimaita ta don mazala sallallahu alaihi wasallama da aya ɗaya ta yayi qiyamul layli in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta maimaitawa kaddar cewa kul huwallahu kadai ka iya ba laifi kakan iya yin qiyamul laylin ka da ita kayi ta yin ta kayi ta yin ta bakin iya abin da kai in ya so ka duka kai ruku'u kai sujada in ka tashi hannuka maimaita ta kai ta yi in kuma misali ka iya kamar daga alamtar kaifa zuwa nasi sai ka karanto su gaba daya kuma ba laifi ka kan iya komawa ka sake karanto su inda ya tsayuwa kake bukata kai mai tsaro in zala sallallahu salama a sallah da ya tak a cikin dare ma zala sallallahu salama ya karanta kusan iziki goma a tsaye na'am kamar ni gyangyaɗi bai da alaƙa da kuduwar liman iya abinda za ka tambaya menene matsayin mutumin da yake da arwalla gyangyaɗi ya ɗauke shi gyangyaɗi bai daga cikin abubuwan da ke warware arwalla in aka ce gyangyaɗi shi ba birci ba ne ba an gane ko kasancewar wani abu ne wanda yake gabatar barci saboda shi gyangyaɗi kana sanin me ake faɗa kana sanin me zuwa kana sanin me zawa amma in aka ce barci shine baka san ba abin da ake a nan baka san ba wanda ya je baka san wanda ya zo ba to wannan shi kanshi akwai tafsili na malamai shin ya warware arwalla ko bai warware arwalla ba bare akwai dogon bayani akan haka نعم a salatu tasbi a salatu sube a raka'a ta farko ya karanta ni eh eh wani misali sallah ce a raka'a ta farko bayan fatiha misali sai ka karanta alhaku a raka'a ta biyu allo bayan fatiha sai ka sake maimaita surar da ka karanta a ta farko wannan ya halatta ya a hada sura biyu eh sura biyu hada sura biyu wannan shi ya halatta shi ma akwai dalili akan haka illa kasancewar ka'ida a karantarwa manzala sallallahu alaihi wasallama galibi yana karanta sura wadda take madaidaiciya a kowace tsayuwa da zai yi dan bai saba hada surori guda biyu ba a dalilin da yake nuna halaccin hada surori guda biyu kar mu manta ya gabata sahabin da in ya karanta abin da yake nihi ya karanta sai ya cike da kulhu wallahu ahad da wanda shi kuma karatun sallar yake farawa da kulhu wallahu sannan daga baya sai ya cike da wata abin da yake nihi ya karanta wanda aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi me yasa kake haka sai ce domin sifofin ubangiji ne ita kul huwallahu dan haka ni kuma ina son in karanta ta manzo Allah ya tabbatar masa cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana son ka yana kaunar ka kamar yadda kake son wannan sura kaga ne ya tabbatar halaccin hada sura biyu a cikin raka'a guda wanda shi ma wani sahabi kasancewar haka ya ringa yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi akan wata runduna sun tafi in ya karanta abin da yake nihi ya karanta a ƙarshe shi ma sai ya cike da kulhuwar lafa'ar wanda sahabbai da aka dawo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake karanta ta yace ya rasulullahi kawai ni kaunar wannan sura nake an gane ko wanda kamar kissa biyu ce shi wannan ɗaya a masallacin ku bane shi kuma wannan kasancewar an tafi bulaguro ne gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka to dan haka ya halatta mutum ya hada sura biyu a cikin raka'a guda to illa kasancewar iya abin da ake bukata in ka karanta wannan sura a raka'a ta farko to a ta biyu ka karanta wata sura maimakon ta kuma an fi so in ka karanta wannan a farko a ta biyu ka karanta wadda take kasa da ita misali in ka karanta alhakumut takasur a raka'a ta farko a ta biyu in za ka yi ka karanta kenan wadda take kasa da ita kamar irin suratul asr ko kuma wani suratul humasa da abin da yiwu kasa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 78 baban da ke bayani dangane da wato yin dawafi da arwalla kamar yadda bayani ya gabata shi dai dawafi sallah ne sallah ko sharaɗinta shine arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawabba ubangiji ta'ala ba zai karbi sallar ɗayan ku idan yayi hadasi dole sai yayi arwalla to a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa dawafi sallah ne bambancin shi da sallah manzo Allah ya ce Allah ya halitta yin zance a cikin shi amma in za ku yi magana maza Allah ya ce kar ku yi mummunar magana a cikin shi to don haka muka wuce da hadithin wato wannan muhammad ibn abdulrahman ibn naufal wanda ke tambayar wato urwa ibn zubair ibn zubair yake cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bar labarin cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin makka farkon abin da manzon Allah yi shine arwalla da yi arwalla manzon Allah ya yi je Ka'aba ya yi dawafi kewayo bakwai to wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa arwalla sharadi ne wanda yake na dawafi domin dawafi sallah ne sallah ba ta inganta dole sai da arwalla yau za mu tashi babi na gaba قال قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wajabcin yin safa da marwa da cewa safa da marwa wato alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na bautar ubangiji subhanahu wata'ala wanda kamar yadda bayani ya gabata shi lafazin sha'air jam'i ne na sha'ira in aka ce sha'ira kullu ma ju'ila alaman li ibadatin lahi azza wa jalla duk abinda aka maida shi alama ce ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ake kira da sha'ira قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال عن الزهري قال أروى هو ابن الزبير رضي رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف ألا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أحل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة رضي الله عنها ممن كان يهل بمنا كانوا يقوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت wato aisha allah ya kara mata yadda kamar yadda urwa yake cewa na tambayi aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ce da ita a ra'aiti kaunallahi ta'ala ba ni labari game da fadar allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'a'irullah ubangiji ta'ala ya ce lalle safa da marwa ma'ana kai kawo tsakankaninsu musamman a hajji ko umra ubangiji ta'ala ya ce yana daga alamomi waɗanda suke na bautarsa faman hajjal baita duk wanda ya hajjici ɗakinsa a wuri tamara ko ya ziyarce shi domin lafazin alhajju kamar yadda bayani ya gabata shine wato alkasar kenan duk wanda ya nufaci ɗakin ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ziyarar shi ko kuma umra idan aka ce al'umra shine a ziyara ubangiji ta'ala ya ce falashuna a alaihi an yabawa hulima ba laifi a kansa wato da zai yi dawafi ya kai kawo tsakanin safa da marwa shine urwa yake tambayar aisha allah ya kara mata yadda dangane da ita wannan aya urwa ya ce fa wallahi ma ala ahadin junakun allah ya dufa bis safa wal marwa ya ce na rantse da ubangijin da ya halicce ni iya abin da na fahimta game da wannan aya duk mutumin da ya yi haji ko ya yi umra babu wani laifi a kansa don bai yi safa da marwa ba tunda mai Allah ya ce fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima ba laifi a kan shi an ya tsawafa bihima ai Allah ya tsawafa bihima domin a nan ne za a kaddara kenan za a kaddara la kamar yadda Allah yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tabillu ai Allah tabillu an gane ku kamar ce yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa in lam yakuna رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى أن تضل إهداهما ألا تضل إهداهما تشيني أنا سيتي فوالله يتي نار إلى أبنجي دي حدثيني ما على أحد جناه Allah ya kufa bis safa wal marwa ba laifi akan dukkan mutumin da yayi haji ko umra dan bai yi dawafi ba ma'ana bai yi safa da marwa babu wani laifi a kansa قالت عائشة الله إكرامته يدا sai tace da shi bi sama qulta ibn ukhti tace Allah wadan abin da ka faɗa ya kai dan uwata domin shi urwa dan asma'u ne diyar abubakar wanda yayar aisha ce Allah ya kara mata yadda ta ce biɗi sama kulta ya bi na ukti ta ce Allah wadan abin da ka faɗa wanda a takaice kenan abin da ka faɗa ya yi muni in aka ce ya yi muni a hausa shine ake cewa Allah wadan kaza inna hazihi law kanat kama awwaltaha alai tace wannan aya da a ce ta kasance kamar yadda kai ka fassara ta ta fahimta kana tula junaha alaihi Allah ya taɓawafa bihima kenan ba laifi don mutum bai yi ɗawafi ba ma'ana game da safa da marwa shi as-sa'yu baina safa wal marwa ana kiran shi ɗawafi kenan da ta ya zamanto ma'anar da Allah ya ɓawafa an gane ko an da yace fala junaha alaihi an ya ɓawafa bihima kenan Allah ya taɓawafa bihima kenan da ma'anar ta zamanto ba laifi akan duk mutumin da ya haji ko ya umra bai safa da marwa ba sai ta ce walakin naha ta ce sanadi ayar iya abinda an gane ko walakin naha unzilat fil ansari ta ce sanadi ita wannan aya tushenta an saukar da ita ne game da mutanen madina kanu qabla an yuslimu kafin su musulunta sun kasance yuhilluna limana ta tsagiya allati kanu ya abuduna ha inda mushallal wato sun kasance suna ɗaukaka murya game da kenan hajji ko umra ga gunkinsu wanda ake kiran shi mana mana a tsagiya wadda suke bauta mata a wani wuri wanda ake kiran shi mushallal shi mushallal kasancewar wato wuri ne wanda yake na musamman akan hanyar makka da madina daidai da wurin da ake kiran shi da kudait an gane ko wato wata hanya ce kenan wadda take wani lungu ne na tsakanin dutse da dutse akan tsakanin akan hanyar makka da madina wanda kenan ake kiran shi al-kudait wani kudait to shine anan aisha take bayyana masa take cewa wannan aya an saukar ta ne game da mutanen madina waɗanda sun kasance kafin su musulunta yuhilluna limanata bagiya wato suna ɗaukaka murya game da kenan hajji in za su yi hajji suna yin hajji ne kawai ga gunkinsu wanda ake kiran shi mana abbagiya in aka ce abbagiya mina bugiya ne an gane ko wanda wannan kasancewar lakabi ne kenan na ƙetare iyaka saboda kasancewar gunki ne ake bauta masa wanda kuma ibada ce ba a dura ta ba a mahallin da ya dace da ita duk abin da ba a dura shi ba a kan mahallin da ya dace da shi sun shi ne a dubiyan ma'ana zalunci da ƙetare iyaka allati kanu ya abudunaha wadda sun kasance suna bauta mata inda mushallal wato a nan wurin da ake kiran shi mushallal kenan daidai da kudai fakana man ahalla duk wanda wato ya yi niyyar hajji kenan ga wannan gunki nasu mana ya taharraju an ya kenan fakana man ahalla duk wanda ya yi niyyar hajji ya dauka kamar ya shi da hajji a wannan lokaci ya taharraju an ya dufa bi safa wal marwa wato yana kyamar ya zo ya yi safa da marwa in dai sun dau hajji da niyyar wannan gunki nasu to kasancewar suna kyamar kuma su zo su yi safa da marwa falamma aslamu lokacin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zali sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka da dai kenan in sun yi hajji domin wannan gunki nasu mana to suna kyamar yin safa da marwa to yanzu Allah ya azurta su da musulunci in sun zo sun yi hajji saboda Allah to mi yaya maganar safa da marwa shine anan kenan qalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna kunna nataharraju an nadufa baina safa wal marwa mu muna ga- yin kunci game da wato yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yadda a jahiliya muke kyamar haka fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwa min sha'airillah ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya hajji ko ya yi umra ba laifi a kan shi kenan da zai yi dawafi game da safa da marwa ma'ana ya kai kawo tsakanin safa da marwa aisha sai ta ce wa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qawafa bainahuma tace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya sunnanta yin dawafi tsakanin safa da marwa falaisa li ahadin an yatruka tawafa bainahuma dan haka Aisha tace a yau bai dace ba ga wani mai da'awar musulunci a ce yayi haji ko yayi umra ya bar tawafi tsakanin safa da marwa Aisha tace bai dace ba anan da ta ce wa gar sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama karka fahimci cewa sunna sabanin farilla an gane ko abinda take nihi da sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya farlanta shi da sunnar shi saboda kasancewar in aka ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake nihi kenan karantarwar shi hanyar da ya bi to a abin hanyar da ya bi a nan akan iya fahimtar abin da yake farilla a fahimci abin da yake kuma sabanin farilla don haka shine sai sai ta yake cewa summa akhbarat summa akhbartu ababakar ibnu abdurrahman wato urwa yake cewa sannan sai na ba abubakar ibnu abdurrahman wato labari dangane da abin da aisha ta faɗa mun game da makasudin saukar da wannan aya kuma da ma'anar da ta kunsa faƙala sai ya ce inna haza da ilmin ya ce wallahi wannan wani sabon ilimi ne na musamman wanda da ni ban san shi ba shi ne ya ce ma kuntu sami tuhu ya ce a da ban san wannan abun ba ya ce wannan wani sabon ilimi ne kenan ka bani wanda daman shi a kullum abin da musulmi yake cigiya ya samu wata mas'ala ta addini wanda ya jahilce ta sai ya ce walaƙar sami itu rijalan ya ce amma fa tabbas na ji wasu mazaje min ahalil ilimi daga cikin malamai ya zukuruna suna ba da labarin annan nasa ya ce lalle jama'a ya ce illa man zakarat aisha mimman kana yuhillu bi mana sai dai banda wanda aisha ta ambata ta cewa gaya wasu jama'a kenan mutanen madina waɗanda kenan suke yin hajji saboda gunkin su mana su jama'a wanda suka faɗa min daga cikin malamai suka ce lalle annan nasa kanu ya duku na kulluhun bi safa wal marwa jama'a gaba ɗaya in sun yi hajji wato suna dawafi tsakanin safa da marwa suna kai kawo amma banda waɗancan kenan mutanen madina wanda aisha ta faɗa فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata tawafi da nassi na alkur'ani kamar yadda ya ce wani ya ƙwawafu bil baitul atiq ubangiji ta'ala ya ce alhazzai su yi tawafi da ɗaki wanda yake da dadde ko kuma ka ce ɗaki wanda yake zababbe suka ce wa lam yadhkuri safa wal marwa ubangiji ta'ala bai ambaci ba safa da marwa a cikin alkur'ani amma tawafi ya ce wani ya ƙwawafu bil baitul atiq su kuma sun kasance suka zo haji kawai sai sun yi safa da marwa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah kunna na duku bis safa wal marwa mun kasance muna yin safa da marwa wa inna allaha anzala at-tawaf bil bait falam yadhkur as-safa alhali ubangiji ta'ala wato ya saukar da aya ta musamman wadda take umarni game da yin dawafi ga ɗakinsa amma falam ya zukuri safa Allah bai ambata yin safa da marwa to yaya haka fa hal alaina min harjin an naqawwafa bis safa wal marwa shin akwai laifi akan mu in mun yi safa da marwa domin Allah bai faɗa ba a cikin alkur'aninsa su a iya tunaninsu suna ganin sun shiga gaban Allah da manzansa wanda a jahiliya dai suna yi a jahiliya suna yi to bayan Allah ya azurta su da musulunci in suka zo haji ko umra idan suka yi tawafi kuma sai su yi safa da marwa to shi tawafi ga nassi na alkur'ani ya sauka amma ba su da wani dalilin da ya nuna cewa su yi safa da marwa Allah bai ambata ba a cikin alkur'ani to sai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin wannan dawafi in mun yi akwai laifi akan mu tunda Allah bai ambata ba fa hal alaina min harajin an natawafa bis safa wal marwa fa anzala Allah ta'ala ubangiji ta'ala sai ya turo da wannan sako inna safa wal marwa ta yi sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya yi hajji ko ya yi umra ba laifi a kan shi da zai yi safa da marwa qala abubakar abubakar ibnu abdurrahman sai ya ce fa asma'u hadhihi al-ayati fa asma'u hadhihi al-ayata nazalat fil fariqain kilayhima yace wallahi yace naji kuma na yarda wannan aya ta sauka ga waɗannan jama'u biyu gaba daya wannan dai ina da masaniya akan shi kuma wannan ka bani labari daga hanya amintacciya cewa ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa maka fil ladina kanu yataharrajuna an yatufu fil jahiliyyati bis safa wal marwa ko kuma an yatawafu fil jahiliyyati bis safa wal marwa wato game da jama'ar da a jahiliya kenan suke gan suke jin kuncin yin safa da marwa kenan in sun yi hajji ga gunkinsu mana wallazina ya na kuma taharraju an ya ƙufu bihima fil islam min ajali an Allah ta'ala amara bi tawafi bil bayt wa lam yadhkur safa da waɗanda suke yin dawafi sannan kuma sai suke jin kuncin yin safa da marwa bayan Allah ya azurta su da musulunci saboda Allah ya yi umarni game da yin tawafi a cikin alkur'ani amma bai ambata safa da marwa don haka su suke jin kuncin abinda Allah bai ce ba a yi kuma zo mu ci gaba da yi ya ce hatta zakara zalika ba da ma zakara tawafa bilbai har sai da aka kai lokacin da Allah ya ambata abin da ya ambata bayan kenan tawafi da dakinsa Allah da ya turo wannan sako kenan wannan kunci da suke ji a cikin zuciyarsu kenan ya gushi to kasancewar dai wannan aya takan iya sababin saukarta aya ɗaya sababin saukarta yakan iya ƙididdiguwa ya wuce ɗaya ya wuce biyu ya wuce har sama da haka ana samu kamar yadda malamai suka tabbatar da haka a cikin ƙawa'idun tafsir wanda bayani ya gabata akan mas'alar ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka wanda hadisai ingantattu guda biyu ɗaya na nuna cewa zuma da manzala sallallahu salama ya haramta ma kan shi kamar yadda hadisi yake cikin bukhari kuma hadisi tabbatacce shi ma a cikin sahihai yake nuna cewa a sanadiyar haramta kuyan gashi wato ita ce mariya to don haka kasancewar a nan shine yace fa asma'u hazihi al-ayata nazalat fil fariqaini kilayhima wanda kasancewar kamar yadda ita a nan aisha allah ya kara mata yadda ta ba da labarin cewa sababin da gaya mutanen madina ne dai suna kyamar wato yin dawafi tsakanin safa da marwa kenan in har sun yi hajji saboda wannan gunki nasu wanda ake kiran shi mana wanda ba komai bakwai ya kai su kyamar kamar yadda yake cikin wata riwaya aslan ita safa akwai wani gunki wanda ake kiran shi asaf akan marwa kuma akwai wani gunki wanda ake kiran shi wato shine na'ila wanda kamar yadda wata riwaya take nuna asali kasancewar namiji ne da mace wanda suka yi shashanci a cikin ka'aba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafe su ya maida su wannan duk da cewa wannan hadisi ba shi da wato ba shi da wani hanya wadda take tabbatacciya wadda ta tabbatar da haka shi dai asalin su dai gumaka ne ɗaya akan safa ɗaya akan marwa to sai ya kasance su kuma suna ganin cewa wannan gunkin nasu mana wanda su mutanen madina suke bauta masa da kuma wasu daga cikin ƙabilu na larabawa irin su ƙabila ta az da wasu jama'a waɗanda suke gassan to haka suke bauta ma wannan gunki mana wanda asalan wanda ya kawo shi wannan la'antacce shine amru bin luhai al-khuzai wanda daman asali shine ya yayi mu gumaka ya kawo makka ya sunnanta bautar gumaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisi sahihi irin su waɗancan da ubangiji ta'ala yake ambatawa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha duka wannan yayi mayayi ne na amru bin luhai ya kawo gumaka wanda shaidani ya masa wahayi ya masa ilhama ya nuna masa inda gumakan suke je ya dauko su ya kawo su duka ya sunnanta bautar gumaka a cikin larabawa wanda maza Allah yake cewa wallahi na ganshi a cikin wuta yana jin ɗiyan hanjin shi a ƙasa to asalin shi ne ya kawo sunanta wannan to shi ne kasancewar su waɗannan gumaka ɗaya akan safa ɗaya akan marwa wanda bauta musu suke a tun a jahiliya to shi ne sai ya kasance su mutanen madina to tun daga gunkinsu wanda yake na musamman wanda suke bauta masa yanzu in sun zo sun yi hajji saboda gunkinsu mana sa zo su sa mishi kishiya kuma su zo suna wata tarayya su zo su yi wata safa da marwa sai suke jin kuncin haka to bayan sun musulunta kuma in sun yi haji kuma sai wannan kuncin da yana tare da su sa zo yanzu su yi safa da marwa sai suke kyamar haka sai ubangiji ta'ala ya turo wannan sako ya ce ba laifi akan iya to don haka game da shi yin safa da marwa kamar yadda a nan baban malami ya ce wujubis safa wal marwa wajaucin yin safa da marwa kuma cewa safa da marwa alama ce daga cikin alamomi na bautar Allah ma'ana aiki ne daga cikin ayyuka na hajji to duk da cewa a wannan aya bayan da za a yi ka fahimci wajauci an gane ko da inna safa wal marwa ta min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima duk da cewa wasu malamai anan suka ce a ƙarƙashin faɗar Allah da ya ce min sha'airullah a nan muka fa'idanci cewa yin safa da marwa farilla ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a aikace ya nuna aikin haji duk abin da ya sai ya ce khuzu anni manasikakum don haka a nan suka ce safa da marwa matsayin shi wajibi ne tare da cewa dalilai sun wuce a lissafa da irin hadisin da Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko Aisha take cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai cika hajji ko umra ta mutumin da bai yi safa da marwa ba an gane ko Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma atamma Allah hajjam wala umratahu lam yaquf bayna safa wal marwa duk mutumin da yayi haji ko yayi umra bai yi safa da marwa Allah ba zai cika hajjin shi ba saboda me yasa ita Aisha ta tabbatar da cewa yin safa da marwa dole ne sannan kasancewar akwai hadisi wanda yake sahihi wanda wato wata mata take faɗa ita ce kenan Safiya bintu Shaiba daga habiba bintu abi tijira take cewa naji wasu mata wato daga cikin ƙuraishawa suna faɗa cewa ita tana cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na safa da marwa sai na ji shi yana cewa is'au fa inna Allah kataba alaikum saya ku yi safa da marwa domin ubangiji ta'ala ya wajabta muku safa da marwa to don haka jumhurin malamai akan abin da suke safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunan hajji duk mutumin da ya yi hajji ko ya yi umra in dai bai yi safa da marwa to ba maganar hajji ba maganar umra in mahallin cimma wannan bai kubce ba to sai ya gaugawa ya je an gane ko ko da mantuwa kai haji ko kai umra ba kai safa da marwa to ba maganar haji ko umra domin rukuni ne daga cikin rukunanta balantana kasancewar inda gangan mutum ya bari tare da cewa su malaman hanafiya suna ganin cewa yin safa da marwa sunna ne in mutum ya bari akan mantuwa ba komai akan shi inda gangan mutum ya bari zai iya cike gurbin shine ma'ana ya ba da fidiya an gane ko illa kasancewar a magana da ya tabbatacciya kenan rukuni ne daga cikin rukunan haji kamar yadda rukunan umra damar rukuni ne guda uku niyya tawafi safa da marwa rukunan haji hudu ne niyya tsayuwa arafa tawaful ifada safa da marwa to don haka kasancewar shine a nan aisha take tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sunnanta kuma a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata duk hajjin da manzon Allah ya yi da umrar da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar ba safa da marwa kuma tare da haka ya ce li ta'khudhu anni manasikakum to shine kenan tun anan ababan malam ya bayyana mana cewa hukuncin safa da marwa abu ne wanda yake tilas kenan anan sai ka kai shi ma sama da wajibi rukuni ne daga cikin rukunnan haji dan akwai bambanci tsakanin wajibi da abin da yake rukuni shi wajibi daga cikin wajibobin haji in mutum ya bari yakan iya cike gibin wato da shi ne ba da fidiya in ma mutum ya yanka rago ko ya yi azumi uku ko ya ciyar da miskini shida amma ita safa da marwa dole sai mutum ya zo da ita babu ma ja'a fi sa'i bainas safa wal marwa wa qala ibn umar radiyallahu anhuma as-sa'i min dari bani abbadin ila zuqaqi ila zuqaqi bani abi husayn قال حدثنا محمد بن عبيد بن قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة وكان يسعى بدن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه الرجل طاف بالبيت في أمرة ولم يطف بين الصفا والمروة آيأت امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة قال حدثنا قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yanda ake kai kawo tsakanin safa da marwa ma'ana wannan babi kenan kaifiyar yanda ake safa da marwa a baban da ya gabata mun fahimci hukuncin yin safa da marwa matsayinsa dai wajibi ne ma'ana rukuni ne daga cikin rukunin hajji to in mun fahimci hukunci yaya ake wannan safa da marwa shine a nan malayin biyu da babi na musamman abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yake cewa a sa'ayu shi safa da marwa farko da ya ce min dari bani abba an gane ko daga gidan kabila ta banu abba kenan daidai wannan wuri inda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fara domin min anan tufidu libtida sai yake cewa ila zuqaqi bani abi husayn yace zuwa daidai lungu wato ƴaƴan abi husayn kenan wannan ya nuna mana farkon inda ake farawa kuma da inda yake gaya shine anan malam ya shigo da hadisin ibn umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi dawafi dawafi na farko kenan dawaful qudum ko kuma dawaful umra khabba salasa kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sassaka yake in aka ce sassaka abinda ya fi tafiya amma bai kai gudu ba shine kenan tafiya da sauri tare da motsa kafadu kenan goma sha arba'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikon kenan hudu wanda cikon bakwai kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi su da tafiya sai ce wa kana yas'a badinal masili idza qafa baina safa wal marwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na safa da marwa in ya zo wurin da ake kiran shi badinal masili to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sassaka shine yace wa kana yas'a as-sa'yu anan kenan almashi bi sur'a ko kuma kace aljari kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gudu gudu shine sassaka in ya zo daidai wato badin masjid idan yana safa da marwa wanda shine wasu malamai suke kiran shi al-milain al-akhdari kenan wuri ne wanda a yau iya abin da aka yi sai aka sanya tsanwar wuta ce a farko kenan ga tsanwon kendir wanda ya kewaya kuma karshe inda daidai mutum zai tsaye da gudun shi ma ga ya an sanya tsanwar wuta wannan wurin shine ake kiran shi kenan baɗin masjid wanda in ka gangaro kenan daga kan safa kafin ka je marwa kusan tsakiya ne kake tarar da wannan wuri kenan ga farkonsa ga ƙarshensa shine kenan badunul masjid shine yace wa kana yas'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sassaka a wurin da ake kiran shi badunul masjid idza tafa baina safa wal marwa kenan idan yana safa da marwa fa qultu li nafi sai na faɗa ga nafi akana abdullahi yamshi idza balaga ar-rukn al-yamani wai abdullahi dan umar na tafiya idan ya zo daidai rukunin yamani in ya fara sassaka daga hajarul aswad sai ya ce la a'a baya sassaka mana baya tafiya kenan gaba ɗaya sassaka yake ya ce illa an yi zahama ala rukun ya ce sai dai idan an matse shi an samu cunkoso a daidai shi a rukun kyau kenan a nan yake yin tafiya amma in dai ba cunkoso ba ke akwai sai ce fa inna kana la ya da'uhu hatta ya stalima baya barin sassaka sai ya zagayo ya sumbanci dutse kenan a nan idan ya soka kan shi ya sha nono shine kenan sumbantar bakin dutse daga nan sassaka ibnu umar yake sai ya kewayo idan ya zo rukunin yamani kenan kai tsaye sai ya shahe shi kuma ya ci gaba da sassaka sai ya kewayo ya sake sumbantar dutse haka zai yi kewayo uku na farko amma in kamar an samu cunkoson jama'a kenan wajen rukunin yamani to ibn umar yana daina sassakar sai ya tafiya domin ya samu damar da zai shafe shi sannan kuma ya ci gaba amma in ba cunkoso ba ka samu gaba ɗaya sassaka yake a kewayo ukun shi na farko kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi dan akwai waɗanda suke ganin cewa daga rukunin yamani wajen zagayowa zuwa hajar aswad za ka yi tafiya to ibnu umar gaba daya iya abin da ya gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi a kewayo uku na farko gaba daya manzo Allah sassaka yake kenan illa anan sai in an samu cunkoso a wannan lokaci ne yake tafiya kamar yadda bayani ya gabata shi yin wannan sassaka a kewayo uku na farko a dawaful qudum ko dawafi na umra matsayin shi sunna ne amma duk lokacin da cunkoso ya cunkoso babu inda za ka iya wannan sassaka to iya abinda za ka yi sai ka yi bakin gwargwadon ikon ka ma'ana ka yi tafiya shi ne ce fa inna huka da laye da baya barin sassaka hatta istalima sai ya zagayo kenan ya koma sumbantar duki sannan a wannan hadisi na biyu wato amurbin dinar yake cewa mun tambayi abdullahi dan umar game da mutumin da ya yi ɗawafi a umra walam ya kubbai na safa wal marwa amma bai yi safa da marwa ba a ya a timra'ata shin wai ya je ya sadu da iyalinsa umra ce ka zo yi da kai ɗawafi kewayo bakwai shi ya halatta kafin ka yi safa da marwa ka je ka sadu da iyalinka faƙala sai ibn umar yake cewa ƙadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama di ya gabato birnin makka da ya zo faɓafa bilbaiti saba'an iya abinda manzan allah ya yi farko dai ya yi ɗawafi kewayo bakwai da ya gama ɗawafi wa sallah karfar makami raka'atai manzan allah ya zo bayan makamu ibrahim manzan allah ya yi sallah raka'a biyu da ya gama wannan raka'a biyu faɗafa bainas safa wal marwati sab'a manzon Allah ya je kai kawo tsakanin safa da marwa su bakwai ibnu umar yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace Allah ko ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas ku jama'a ta mu'minai kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan me yake nunawa maganar kayi dawafi kafin kai safa da marwa ka je ka sadu da iyalinka wannan kuskure ne ba ka yi ba iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sannan sai yake cewa amr yake cewa mun tambayi Jabir ibn Abdullah al-Ansari cewa wai shin mutum in yayi safa da in yayi dawafi kafin yayi safa da marwa zai iya kusantar iyalinsa qala fa qala la yaqraban naha yace mutum ba zai kusanci matarsa ba hatta ya kufa baina safa wal marwa wato sai yayi safa da marwa an gane ko sai yayi safa da marwa kenan dan haka wannan ka'ida malamai iya abin da suka tafi safa da marwa a haɗe suke da dawafi kenan maganar in mutum yayi dawafi a umra wa a hajji dama abu ne sananne a hajji abu ne sananne in ba dawaful ifada ba kai to bai halatta ka kusanci iyalinka domin duk mutumin da ya kusanci iyalinsa kafin dawaful ifada to bai da hajji hajjin shi ta baci to anan iya abin da suke akan umra ne ake tambaya kenan a umra ma a fatawar abdullahi dan umar da jabir ibn abdullahi al-ansari baya halatta sai ka gama safa da marwa sannan in ma kana iya kusantar iyalinka sannan hadisi na gaba amr ibn dinar yake cewa naji abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato birnin makka manzon Allah yayi dawafi sannan yayi sallah raka'a biyu a nan bayan makamun ibrahim bayan haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi safa da marwa ibnu umar sai ya karanta musu fadar Allah subhanahu wata'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana an gane ku kenan wannan kamar yadda wancan hadisi ya gabata illa kasancewar wancan kenan kamar yadda a nan wato wata hanya ce ta daban maimakon wancan hanya ali ibn abdullah sannan sufyan sannan amr ibn dinar nan ku almaki ibn ibrahim ibn jurayj shi ma ku yake cewa ibn wannan amr ibn dinar ya bashi labari cewa ga ya ya ji abdullahi dan umar ga iya abin da yake fara sannan hadisi na gaba asim yake cewa na faɗa ga anas dan malik allah ya kara masa yadda a kuntum takrahuna sa'a baina safa wal marwa shin wai kun kasance kuna kyamar kai kawo tsakanin safa da marwa qala na'am anas yace kwarai da gaske li'annaha kanat min sha'airil jahiliya domin alama ce daga cikin alamomi na bauta waɗanda suke a jahiliya shi ko Anas daman dan Madina ne kamar yadda kuma Aisha ta ce daman mutanen Madina in sun yi haji ga gunkin su mana wato suna jin kuncin su je su yi safa da Marwa tare da cewa sauran Larabawa duka in dai suka zo haji to sai sun yi safa da Marwa amma su mutanen Madina ba sa yi kenan da waccan kabila ta Azud da su daga Sal sai ya ce hatta anzalallahu har sai da aka kai lokacin da Allah ya saukar da wannan aya إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya haji ko ya yi umra ba laifi a kansa wato da zai yi kai kawo tsakanin safa da marwa kenan da haka shi ma a nan kenan yana nuna mana yanda ake safa da marwa kenan kasancewar aiki ne daga cikin ayyuka na hajji kamar yadda a nan ubangiji ta'ala ya fara da safa sannan kuma ya cike da marwa a nan abdullahi dan abbas hadisi na gaba yake cewa inna ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil baiti wa bainas safa wal marwa li yuriya al mushrikina quwwata abdullahi dan abbas ya ce kusan da cewa kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sassaka a kewayo uku na farko kenan lokacin da zai yi tawafi tawaful kudu haka nan a tawafi na umra wa bainas safa wal marwa haka nan tsakanin safa da marwa kenan a wurin da ake kiran shi badnul masil manzo Allah ya yi sassaka ba dan komai ba li yuriyal mushriki na kuwata dan ya nuna ma mushrikai wato kuzarinsa wanda hadisin wannan daman ya gabata an gane ko yana nuna illa da hikima don haka shi ibn abbas yana ganin cewa a yau don kayi dawafi dawaful qudum ko dawafi na umra in baka yi sassaka ba babu komai a kanka me yasa saboda ga manufar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya nuna ma kenan mushrikai kuzarin sa kamar yanda suke da'awar cewa ai za su zo kun gansu yanda duk Madina ta kanjame jikin su yunwa ta cin musu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kowa ya fuddo kafadarsa ta dama zan Allah ya yi sassaka kuma ya ce kowa yi a kewayo uku na farko haka kuma da aka zo safa da marwa a nan baɗin masir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassaka to shi ibn Abbas sai yake ganin cewa kenan tun daga hikimar da ta sa manzon Allah yi kenan yau dan baka yi ba babu komai a kanka amma tare da cewa hadisi na Umar ya gabata shi ma yace abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassaka ga ya saboda kaza ne sai ce amma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bai dace ba a ce mun bar shi don haka kenan yin wannan sassaka suna ce har zuwa kiyama an gane ko tare da cewa dai illar da ta sa manzon Allah ya yi daman gata ta riga ta gushe to amma abin ya riga ya zama sunna a kanmu kenan wannan shi ma kaifiya ce yake nunawa kenan kewayo uku na farko za ka yi sassaka sannan in safa da marwa ne kamar yadda makasudin daman game da yin baban kaifiyar yadda ake safa da marwa in an zo baɗin masili iya abin da za a yi kenan sassaka za a yi shine anan malam sai ke cewa al-Imam al-Humaydi ya dada a cikin riwayarsa bayan Sufyan Amr ibn Dinar yake cewa naji Aba ibn Abi Rabah shi kuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda an gane ko amma kwatancin hadisin irin hadisin da ya gabata ne na Ali ibn Abdullah shi maimakon waccan hanya ne ya ce ta yi haddasa na sufiyan sai ya ce ana amur ana aba shi kuma a nan sai ya ce haddasa na sufiyan kala haddasa na amr bin dinar kenan anan ya sarraha da sama nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك